أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سمي السالم الفارسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقلاني فريد الدهري على الإدلاك حاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ناس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وقهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشيء يدري لنا جعل المهدر والتعاطفي بنظرة تأتي لنا للزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف بما جرت به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا وزرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه يومنا زمانا قوما إن شاء الله a cikin faidul anwari fi ahlaki auliya illahi al-akhyari jiya mun yi magana akan haqiqatul muhammadiyya daga yadda shehu tijani ya nuna yadda abubuwan suke jiya kuma na yi magana akan jawahirul ma'ani a dunkule haka ce jawahirul ma'ani wato an sa mata jawahirul ma'ani ne littafin manzo Allah ne ma'ana shautu jani mutarajibul rasulullahi ne kowane wali akwai isa matukansa zai iya gona a ɗewus ga mudu daya a nan yana nan gari yana nan yana nan karkasar gona babu dakali ɗin Na'am. Kowane waliyi akwai matsayinsa kuma akwai abin da yake gani, domin kowa yana ganin wulaya ne bi aini bi ainihi. Kowane waliyi akwai abin da yake gani. Saboda maratibul al'arifu al-mutasarrifun arifin da yake tasarrufi abin da yake gani arifi gairi mutasarrifin baya ganin shi kuma in yayi talifi iya kujeran ganin idansa zai gani in aka kai muhallin mutum ya tafi ya kai muhallin a kadabu kujeran da yake gani a kujeransa kuduban hawa-hawa ne akwai kudubu kudurin akwai kuma kudubul alami ba ɗaya ba ne yawa abin da ya domin ana hawa kan kudubaniya da kan siddiƙiya ne siddiƙiya shine ka shiga ofis ɗin ma'ana abin da ya rage maka kawai hawa maratif a cikin gurin hawa maratif a cikin gurin amma in ka shiga gurin kama a ce ai akwai gurin da ake hawa a soja in aka je akwai level din da aka hau sai a ce wannan ya tafi ba a tashi kuma ya rage ne kawai sai dai a shiga wannan a ce an ƙara masa kaza an ƙara masa kaza an yabe shi yabo ma kawai a wani gurin kujera ce domin haka ake tafiya to haka a halaran na rasulullahi wanda suke tafiya a hanyar Allah to idan an kai afradu za a hau kujeran afradu amma sai ya zamo ofis ɗin da kake da shi ya sha bamban da wancan fardun yake kai wannan yana minista ne na mai wannan yana ministan kuɗi wannan yana ministan noma wannan yana ministan lafiya wannan yana ministan wani amma dukkansu afradu ne saboda haka ana duba al'umma wanda suka fi amfani da shi abinda ake an gizo masa a wannan gurin ba irin na wannan ba ne to haka shi ma ma'arifa yake saboda haka abinda wannan zai faɗa akan level ɗinsa wancan ya faɗa sai ka ga ya ƙaru akan wannan wancan sai karu akan wannan wancan sai karu akan wannan wani kuma ya bi wannan ofisoshin kafin ya zama fardu kuma dukkan wa'annan din ya zama fardu a kaza ya zama fardu a kaza misali a ce ya shi faridu asarihi ne a ilimin nahau faridu asarihi ne a ilimin luga faridu asarihi ne a fiqh faridu asarihi ne a bangaren tafsiri faridu asarihi ne a haka an gane abin da nake nufi to zaka samu kuma wannan sai a ce a fardun ne fi ilimin fiqh babu kaman shi kaga bai kai wanda ya haɗa wancan ba wanda ya haɗa wancan zai faɗi abin da mai fikihu ba zai faɗa ba saboda mai fikihu aka fita daga babinsa to kuma gaban ba zai iya cewa komai ba to akwai irin wa'annan a cikin ma'arifa suna nan daban-daban to shau tijani ta inda ya zamo lokacin da ya zamo kujeransa ta zamo ta game kowane duk wani kujeran da wani abu ka leƙa to shi kuma yana cikin wannan abin ya kai ni haya domin shi hatimul wulayati ne ba daidai yake tafiya da sauran waliyai ba hatimul wulayati ne saboda in ana son a baka shugabanci to ana tsora ka akan masu abin za a tsora ka da fahimta ko haƙuri za a tsora ka da haƙuri akan sauran ko fahimtar wani abu haka da yi kusan wallahu alam to kaman haka ne jawahirul ma'ani ta zo to fil adab alwusul ila hadhihi maqamat mun fada je in kuka ga kwanaki mun yi magana akan nafsu ya ake tsakanin nafsu da ruhu ake rabuwa gaban zatin Allah bi ma'ana ya ake yi ruhu take zama ba ta da laifi amma kuma a zo a ci dole in dai za a shigar da gangan jiki babu ruhi cikin gidan wuta ai ba za ta ji komai ba to tunda ba za ji komai ba ruhi kuma ba za ta shiga wuta ba domin ita ba taɓa yin komai ba sai Allah ce to shikenan bari mu shigar da su wutan a haɗa ruhin da nafsun amma nafsun ita za ta ji komai ita wutan kuma ba ta yamin ruhin ba ta azabtu ba amma saboda tana jikin jikin to jikin zai ji walaisa menene malaman lugha suke cewa ba idan ka kama jikin mutum kabari kana ta duka ya ce wa laisa lahu ilamun ilamun to kaga amma a can a ruhiya manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa abinda za ka yi wa macece yana da rai karka masa bayan ya koma ga Allah domin kadda ka karya kashin mamaci ya ce abinda kake mar a fili yana ji a hakan ka abubuwa dai da yawa sai dai ba zai la ya taharrak baya motsi ne kawai fi adabul usul ila hadhihi maqamat qala sayyid muhammad bin arabi bin sa'ihi in an ce muhammad bin arab to su uku ne akwai binu arabin akwai binul arabi to akwai muhammadu muhammadu ibnu ibnu in aka ce ibnu arabin to ana nufin mai fituwatul makiya bila ma'rifati ibn arabi mai fituwa tulmaki ake nufi in kaga an ce ibn arabi to za a maka bayani ko a ce mai malamin fikihu hizanatul ilmi wa qudubul maghrib ko a ce as-sa'ihi ko a ce ad-damrawi at-taji sai an warware maka kaman a cikin riwayan hadisi ne in kaji an ce abdullahi kawai an yi shiru to abdullahi bin mas'udin ake nufi eh amma ba aka ba sai an ce abdullahi sai an ce bin fulani saboda amma an aka kira mujarradin sunansa to shine saboda yadda yayi wa na shari'a addini eh da iliminsa da abubuwan da yayi wannan misali duk irin wayannan suna zuwa malaman hadisi in sun ji na faɗi haka sun san abin da nake magana a kai yawa wanda gan haka zo littafi in ka ji na cewa ne to ina nufin wani ma'ana yawan hadisin su zai yawa ba sai ka ji na kawo kamar ka duba attajid jami'i ba sai ka ji na warware maka abdullahi bin mas'udin ba in ka ji na ce abdullahi kawai to ina nufin ibn mas'udi yawa to dan kaga wani lokaci ana tare mutane a faɗa musu manufan littafi kafin littafin ya kai gaba نعم يا فدا cikin bughyatul mustafidi wa qala lamma kanat hadhihi tariqatul ahmadiyya wannan tariqa ahmadiyya ta zama mujtamilatu min mahasinul adab ta tare dukkan wani abu wanda ake kiran shi ladadi alama la takadu tahidu bil uqudu al adadiya wato duk wani kulli na adadi baka isa ka kewaye irin ladabin da ke cikin ɗarikan tijaniya ba wa kana galib masailiha mafi yawan tambayoyinta allati kira halbula da'u al agaziya wanda ake mata inkari wawaye sokaye mamniyan ala kamalil adadi duk tambayin da za su yi to haka yanzu nan nake ji ake cewa wai wani ya ya faɗi cewa sai na rasulullah ya auri sai da khadija ne ba dan so ba dan bai da kuɗi ko kuma aka ce shine shugaban yin izala na ƙasa a garin amma shi to kaga irin rashin ladabin su kenan to amma fa wai shi bai fahimci wai yayi laifi ba eh yana kan gaskiya ne eh ina jin sai da aka yi ta maruta tukunna shine aka zo sai na ganshi kuma kaman hadda farin gemu eh kaman mai hankali eh ya faɗi kalmomi wanda bai yi ba ko kaɗan amma shi a gurin su daidai ne to abinda kullum nake faɗawa mutane musu dinga ganewa shi fa wahabiyawa izala shi'a su sa mizani su ajiye su a waje ɗaya wannan mulki ba suke nema mulki suke nema sannan kuma ma'aikata ne na wasu wahabiyawa duk wanda kaga ya kai wani level to ana turumar kudi saɓanin malaman ɗariƙa muridan ne suke haɗa abinda suka zo in za su gaida shi su bashi wani abu in kuma an samu wanda ya ɗauki wani contract to mu ba ba da contract contract ɗinmu kenan ka sanar da mutane annabi Muhammad contract ɗinmu kenan ya za ka yi ka sanar da mutane manzo Allah babu wani shehin da tun da muka tashi a rubuce wanda za a turo mar kuɗi ana biyan sa ban ƙi ba in mu'amala ka ta zamo kana tsakaninka da wani yana da ƙarfi ya yi maka wani abu don alhairi ko don taimako ko ya ƙarfafe ka akan wasu abubuwa da kuɗi wannan ban ki ba amma dai ba aiki shahariyan ba wata a biya ka to wa biya haka ne duk wanda ka ga ya zagi kuma bai kai ga wannan kujeran ba to yana hankoro ne ya kai wannan kujeran dan a turumar kuɗi saboda haka babu wani ƙalar lau ƙalar rasulullah da zaka faɗa mar ya kawar da shi akan abin da ake son ya dasa babu in duk hujjan da za ku yi babu abin da za ku yi yanzu misalin ruyan gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda asiru suna suka yi da malaman Nero Kosa ai in ka lura kawai kaga da sisa ne kawai a cikin abun da sisa ne domin na saurari karatun tun daga sai da na kai karfe uku karfe sha biyu na fara sai karfe hudu saura minti ashirin na gama ci sai na ga babu yadda za a yi a kawar da wannan hadisin amma da ya dinga tsalle ya dinga yawace yawace ya dinga tsalle ya toshi malam manir koza wannan daga nan na gane na ce da safe na yi kira na ce da sisa ne saboda abin da ya faɗan ina ce za ka hujja akan wane ne da wane da wane da to hujja da su din ƙarya ne abin da suka kawo maganar su ne ko maganar manzo Allah idan kuma su sun yadda su ma ai akwai level din da malami yake zama hujja sai a ce Buhari ya ce ba annabi ba Buhari ya ce sai a ce Ibn Hajar ya ce sai a ce an yarda da shi saboda Hatimul Muhaddisi ne a cikin masu ilimin hadisi ya yi bincike ya kai level kaza akwai irin wannan to amma sai yanzu sai aka zo an dawo da wannan din wai wani yana nema an kawo marra ani fil munami fa qarraha ni fa in marra ani fil munami fa sayyara ni fil yaqazati sai to a kawo wani hadisin kuma ma'ana hadisi dai bai isa hujjan annabi ba ka gani to sai ce to ni abun ma yadda abun yake bani haushi sai ce inna mal amalu bin niyyati wa inna mal kulli mar'in ma nawa hadisi ɗaya ne ko mutum ɗaya ne ya rawaito duk duniya kuma addini da shi yake itimadi a kawo na biyu kuma babu duk hadisin duniya ai shi ma kama da yake babu to kaga irin wayannan abubuwan to abinda kullum muke son mutane su dinga ganewa ba za a fasa inkari ba za a daina shi ba kai dai ka gane su masu yin wannan suna yi ne Allah ya saka musu da alheri amma suna sanar da mutane ne su san wajahi eh su san wajahi shin akan ƙarya muke ko akan gaskiya ne a zo a yin amma mutanen mu kan su ce wai da su yi wai su yadda ko sun yadda sun dawo ko ba su dawo bai sun turo yaran su saboda haka abubuwan yake saboda karban kuɗi suke yi kuɗi aikin kuɗi ne ba magana ne na addini ba wa man shaqi qur rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabila al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannamu wa sa'at masira na kai na fada tun daga zamanin tun daga zamanin gumi ba in kaga an kada dan dariƙa a wajen mujadala akan wan akan dariƙa to ba shi da logic ne ba shi da logic ne amma yana da logic kamar na malamin da yake jayayyan da shi ba zai kayu ba saboda dalilanmu ya fi dalilansu auzahu minan shamsi dalilanmu ya fi dalilansu auzahu minan shamsi karatun da Allah ya bamu ba irin karatun suke da shi bane karatun da suke da shi namu yana gaban nasu abinda suka karanta bangare ɗaya ne nan kuma ba bangare ɗaya bane nan muna magana ne tsakanin aqwalu wal ahwalu su kuma suna tafiya ne bi mujarradil aqwal ba yadda zai yi ka hada majama'al bahrain da mutumin da yake falle ɗaya ba zai yi ba dole sai an samu su'ul adabi sai an samu su'ul adabi da wuya ka samu tafiyar mu akwai su'ul adabi wa sai na rasulullahi in kuma an samu la yutabaru bihi domin ba za ka samu malami bane kaman wannan mai farin gemu da ya faɗi kalma akan sai da Khadija radiyallahu ta'ala kuma aka ce shugaban izala Allah kiyaye sun faɗa ma akan manzo Allah fakaici ai da yawa to wannan mumniyan ala kamalil adadi tana cike da ladabi ne wata haƙiƙa hutun nazarin nubaha il askiya da tabbatarwa akan nazarin nubaha ƙwararru al'askiya masu ƙwaƙwalwa me suka faɗa akan adabu cikin ɗariƙa taqulu wa billahi tawfiqi wal hidayati ina cewa Allah muke neman taimako da shiriya ila masalikil ibahi mu shiga hanyar da zamu buɗa wa mutane su gane wata haƙiƙi da tabbatarwa ilam ka sani ko duniya ta sani annal mashayih al kamilin su al mashayih al kamilina shehunai kamilai wanda suke shehunai kamilai yadda suke wal arifin al muhaqqiqina arifai masana Allah muhaqqiqina wanda suke samu rusuhi cikin ilimi alwasilina wanda suka sadu da abin da ake nema kad ittafaqu sun yi ittifaqi ala anna al adab fi tariqi Allah ta'ala wato ladabi cikin tariqan ahlullahi ladabi cikin tariqi ahlullahi akkadu kullu amrin shi yafi komi karfi eh wajima'u kullu khairin kuma shine matattaran dukkan alkhairi wajima wa barran da biyayya wani zamuhu da tsarinsa anwa'u da'ati wala a amali tsarinsa shine nau'in bin Allah wala a amali da aiki wa malaki jami'al makamati shine kuma zai sa duk wani makami ka hau kai eh wal ahwali da halaye makami daban hali daban ta'addab fi zahiri wal batini bihi yura kalmar ulil mawadini raddul insani ila wadanihi al asli shine mawadin yaya kazo kazo saliman ganiman ka duba mutanen mu ba za ka sanu ko yaran mu in ka ga yaro yana shigewa ma yana abubuwa ba shi hanan ne kusa da shi dole sai su malladabi in kaga kuma yana yi an sake shi ana sane an saki an saki mahaukacinmu ne saboda mahaukatan wasu wannan shi ne saboda duk da haka kuma duk abin da zai yi za ka ga don wani lokaci su ga baki ɗaya ba su san adabu ba wanda adabu shine sirrin komi shi yasa manzo Allah ke cewa addaba ni rabbi fa ahsana tadibi duk abubuwan malamanmu ba za ka ga girman kai a ciki ba ba za ka gani ba ba za ga ba za ga girman kai ba ba za ka ga ujubu kibu saboda wannan su ne dama karnuka to su kuma ga baki daya wayannan abubuwan su ne a dora kansu su ne kwanaki na yi muku bayani ce dangala wando wanda ya dangala wandonsa gani yake duk kowa arne ne shine kawai musulmi saboda wa hadisin menene huyala saboda hadisin huyala wani ya tambaye ni a wannan gari wamba ba wamba ba garin nan na kan kwana kafin a gangara lafiyan bare gari akwanga na ce to ai ko abun mamaki ai manzo Allah yana magana ne akan huyala la tajarru saubuka huyala an kar ka ja wandanka a ƙasa saboda takama ta kuma da kuka ɗage sai ku kuma ku koma takaman abinda asalin abinda ake nufin takaman manzo Allah ke neman kawarwa sai kuka canza shi daga can sai ka zo nan kuma kuna buɗe kafa kuna ganin wai ku kuwa fi kowa musulunci takaman ake kawarwa domin huyala'a saboda takama to ka bar wancan gunkin kadawa nan to me aka yi kuma baka da malami kenan ai ana neman an raba ka da wannan illan ne na ganin kai sai kuma ka zo kana ganin kanka to me aka yi an faɗi to wannan rashin ladabi ne a sufanci a sufanci abin da ake yi wa nasu ala anna man lazama suluka sabilahu sun sa nasi duk wanda ya tafi hanya ta ladabi fi jami'i zalika cikin dukkan abubuwan kowane mukami wasala zai riski abin da ake nufi wata sala kuma zai sa wasu masu riska wa man hada an na haji duk wanda ya tafi ba hada ya karkace kenan an na haji ga barin wannan ladabi fi shay'in minhu a wani abu daga ciki in qada'awan fasala za a yanke ba zai isa kujerar da ake nufi ba wa zalika wannan li'anna tariqa domin ɗariƙa kamar ƙila kamar yadda aka ce al'adabu kulluha ɗariƙa ladabi ne dukkanta likulli wakatin adabu kowane lokaci kuma akwai irin ladabinsa wani kulle halin adabu kowane hali akwai irin ladabinsa kamar ka duba rabbi kad ataitani min al-mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadisi fadil samawati أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين كاغني ربي إني مسني الضر كاغا da bambanci da wancan ba ka samu ba rabbi inni masani ad-durr wa anta arhamur rahimi ubangiji cuta ta same ni ba ka samun cuta mubasharatan ba akwai rashin ladabi cuta ta same ni wanta arahun rahimi wannan shi ne adadin kaga kowane muhalli ga irin ladabinsa sannan ka duba annabawa kowane kujera wannan kyautan da aka mara wannan da wanda aka mara ka dubi irin addu'arsu ba iri ɗaya ba ne ba iri ɗaya ba ne ko inni ara fil manami anniya azbahuka fanzur ma za tara inni ara inni ara fi manani annabi ibrahim kenan eh fanzur ma za ta ra dan yake ba shawara sai ce if alma tumar kaga adabi ne bai ce cap haka kawai sai ce if alma tumar satajidni insha Allahu minas sabirina kaga ya kwanta adabu kenan insha Allah min sabirina babu yadda zan yi canza maka insha Allah zaka same ni daga cikin masu hakuri sa'at biyu ka ala antu allimani mimma ullimta rushida ce innaka lan tastati ama isabara innaka lan tastati ama isabara da ya maza yace to zan tafi da kai yace to ga shar'i intu sahibni fala tasalni an shay'in hatta uhdisu laka minhu zikira shikenan ya ce to shikenan satajinni insha Allahu sabiran insha Allahu sabiran sai aka ce akwai ero satajinni insha Allahu sabiran sai aka ce ba zai iya ba saboda ya ce sabiran za a same ni mai haƙuri a ba mina sabirin daga cikin masu haƙuri ba kamar daga kansu kenan da fara haƙurin ana tafiya kuwa sai ce ta a ƙatalta nafsan zakiyatan da gairi nafsin lagajji ta she'an sai aka ce to ɗaya kenan sai a turidu an tugurika ahalaha lagajji ta she'an imran ce to kunji saboda sabiran saboda likulli mukamin adabu can da ya gama sai ya ce to karka tafi barin baka labari wa ma fa'altuhu an amri duk abin da na gaya maka ba ni bane sa ni aka yi sai kuma ya ce wa ya saka an fahimta wanda baharin da sayyidina Musa yake da shi na munajati guda dubu da ubangiji ɗaya haddurin ya shiga zai narki ɗaya bai isa ba amma saboda a nuna maka sirrul adabi sai aka mai da kai baya sirrul adabi saboda tambayan da aka yi wane waye fi wani ilimi a bayan ƙasa sai ce bai san wanda ya fi shi ba cewa bai san wanda ya fi shi ba an ce ka faɗa ne ka faɗa to baka yi ladabi wa hazaran ba to kuma an sa shi hakan ne don ilimin ya fito ba yana da laifi kuma wajen Allah ba lada ma zai samu yawa kamar cin bishiyan annabi adamu ne fa talaka adamu min rabbi kenan eh wannan duk irin suna nan adabu ne to wannan sai ka yi sufanci tukuna ka gane ko a baka ka yi ladabi a hana ka ka yi ladabi eh ka yi ladabi ce a Allahu akbar yau an hana ni komi ashe ni ma ina daga cikin masu arziki a wajen Allah yau ba za a bani ba ba ga ce ca tun jiya na shimfida shagon haka na bude na rufe ba haka ba ba ba wannan ba baka san a baka ka yi ladabi ka yi godiya a hana ka ka yi ladabi shine abun shine li kulli waqatin adabun wa kulli wa li kulli halin adabun wa li kulli maqamin adabun komi yana da ladabi faman lazima al'adaba duk wanda ya lizinci ladabi ya bulagu mablagar rijal zai kai gurin da mazaje suke kaiwa wa man hurima al'adaba duk wanda kuma lamarinsa babu ladabi kansa tsaye ke yi ba wa ba ilimin haisu ya zunnu alqurbu to duk inda yake zaton cewa yana ganin ya kai to tsakanin shi da kusanci da ubangiji yayi nesa bai yayi nesa kwarai mardudu min asirul qabula yanda yake zaton za a karɓi aikin sa an mai da shi ba zai karɓo ba fal asalul ladhi itama da wal mashahi asalin abinda mashahane suka yi riko da shi radwanullahi alaihim Allah ya da su fi ma ba'udu bihi an haqiqatihi cikin abin da suka yi nesa da shi daga barin hakikansa huwa ma fil hadisi shine abin da yazo cikin hadisi daga manzo Allah min kaudi daga manza daga fadin manzo Allah addabani rabbi addabani rabbi ubangiji na ya mun ladabi ta ahsana tadibi ya kyautata ladabi na summa amarani bil makarimil akhlaqi sannan ya hore ni da makarimul akhlaq nun wal qalami wa ma yasirun ma anta bi ni'mati rabbika to kaga wa innaka la ala khuluqin azimi wa'annan su ne ɗabi'u ɗabi'u yawa hulkun kenan kana fil awarifil ma'arifi ya faɗa cikin awarifil ma'arif al'adabu shi abin da ke kira al'adabi ta hazibu zahir wal baɗin ka binciki zahirinka da baɗininka na illoli ka fito da su ka ƙona su su ake kira ladabi fai za ta hazab zahirahu wa baɗinahu idan mutum ya ya laile ya fitar da illolinsa na zahiri da baɗi tsara adbiyan to ya samu ladabi tsara adbiyan ya samu ladabi ƙala ya ce wasu miyatul ma'adibatu ma'adibatun an kira wajen cin abinci da ma'aduba ne lishtimaliya ala ashiya ila hasanati saboda za a kawo abin sha a kawo nau'in nau'i na abinci a kawo soyayye a kawo farfesu saboda haka ake kira shi ma'adaba saboda lima a li ashiyayil hasana fala takamalul adabu fil abdi wato ladabi ba cika wa bawa illa bi takamulil makarimil akhlaqi fihi in kana da ladabi to a ga makarimul akhlaq a ciki wa qala shi muhiddin muhiddin ya faɗa kaga wannan ibnu arabi kenan ake nufi yan ce muhiddin in ba shi bane ba za a ce muhiddin kawai a shiru ba sai an ce wani eh saboda muhiddinin title ne za a ce muhiddin kamar abul abbas shi ma title ne inan ce abul abbas ba ana nufin shehu tijjani ba in akwai gurin da kaji an ce abul abbas ana nufin shehu tijjani amma ba haka ba sai an kawo an cewa ne ake nufi a nan gurin yawwa fi kitabi ka gani ko bai ce maka ibnu arabi ba sai wa qala shehu muhiddin radiyallahu anhu kaga inda ya tsaya kenan sai ce fi kitabi al-futuhatul makkiyah al-adabu shi ladabi jima'ul hairi ya tattara dukkan alhairi wawa yin kasim ila arba'atu a ƙasa ne shi adadin nan ya rabu ne gida hudu fi islahi ahalul lahi wato a islahin sufaye su ake kira ahalul lahi alƙismun awwali ismi na farko adabul shari'ati akwai ladabi na ilimin shari'a wahu adabul ilahi alladhi yatawalla Allah ta'ala ta'limuhu bil wahyi shine adadi da kake wa Ubangiji wanda Allah ke jibantar da lamarinsa wajen sanarwa ta hanyar wahayi da ilhama da shi. Wato, biyi addaban lahu nabi sallallahu Alaihi wasallama, da shi ne Allah ya yi ladabi wa annabinsa sallallahu Alaihi wasallama, wa biyi addabana da kuma wannan hanyar neman da Allah ya mana ladabi sallallahu Alaihi wasallama. Bawa ya'ani, fahim yana nufin al'anbiya in ya ce annabi Muhammad to annabawa baki ɗaya saboda dukkansu sun zo ne a rigan annabi Muhammadu. Al-mu'addabuna wal mu'addibuna mu'addabuna wal mu'addibuna fa'ili da maf'uli da ya zama. Ya zama mu'addabuna su ne masu yin ladabi mu'addibuna wanda aka musu ladabi su ko mu'addabuna suke ladabi. An gane. Fa'ilun da fa'ili maf'ulan bihi mu kenan wa bil hadisi anna Allah addabani manzo Allah yana cewa ubangiji ya mun ladabi fa a hasana tadibi sai kyautata ladabi na wannan mun ta kharijin hadisin a baya ko alqismu sani wannan shine na farko shine mahallin shari'a kenan kai sallah in lokaci yayi kai azumi in kana da dukiya kai zakka idan kana dukiya shekara ka yi hajji idan kana da dukiya kana da iko ka ci ka sha ka rage ba ka nemi kudin bashi ka yi aikin hajji ba ba wanda ya saka yawa ci bashi ka biya kudin hajji ba wanda ya saka Allah bai ce maka haka ba saboda an ce manista da'a ne ba ce ci bashi ba yawa sallah ka yi kana da lafiya ma dama kana ta'akilu kana cikin hankalinka wayannan abubuwan alƙismu sani to kismu na biyu adabul hidimati ladabi na hidima wa matsalahat alaihi muluku shi kuma ta bangaren islahin masu mulki ne fil hidimati cikin hidima wa qad shara lana kayfiyatul adabi fi hidimati an shar'anta mana kaifiyar ladabi cikin hidimansa wa huwa mu'amalatana iyahu shine mu'amalan mu da shi fi ma ya tasbihi yadda za mu yi mu'amala da Ubangiji in ka zo gaban Ubangiji wani irin zama ya kamata ka yi haka za yi jilisu amma maluku za ka zo ne ka yi zaman da ka ga dama a wajen sallah a illa bin daruracin sai a ce maka haka ake zama gaban masu mulki to wannan mulkin siffa ce ilahi ana jan hankalinka ne eh za ka natsu ne ko kuma za ka zo ne kana hayaniya a gaban masu mulki akwai huddamai za su baka kashi to haka rabul izzati to tun da ba za gane ba to a koya maka ta ilimin da za ka gane tukunna sai a ce ka shiga makaranta sai a nuna maka don aka nuna maka shi ya ce ta hidimati wa ho mu'amalata na iya fi ma ya tasbihi duna halkihi bawa hususan fi adadin shari'ati wannan shi ma yana keɓance da cikin ladabin shari'a da annan shari'ata domin shari'a jami'atun li haƙƙin lahi ta'ala wa haƙƙin halki domin shari'a ta haɗa ta haɗa haƙƙi ne wannan haƙƙin Allah da haƙƙin al'umma halitta kenan alƙashin salisa na uku adabul haƙƙi ladabin da aka yi wajen ubangiji wa adabu ma alhaƙi shine adabi tare da Allah fittiba'ihi wajen dinsa inda kulli ma ya zahara inda hu cikin duk abin da zai bayyana a wajen sa waya hukun biyi da abin da zai hukunci sai ka duba wa qabara buka Allah ta'budu wa bil walidaini ihsana to kaga qabara buka ya rage maka za ka je kamari iyayenka za ka gaya musu bakar magana za ka yi musu wani abin da ka cutar da su wannan adabu kenan da rashin adabu to shine adabu shari'a adabul haƙƙi kenan huwa al'adabu ma alhaƙƙi fittiba inda kulli ma yazaru inda huwa ya hakumu bihi ka yi hukunci da shi fataraji ilaihi za ka koma da lamarin ka zuwa gare shi wata kabiluhu ka karbi abin da ya faɗa wala ta rudduhu ba za ka ce a ina kawai dan an hana ni sai baba na ya idame ni wallahi komi zai faru zan yi wannan shikenan ka faɗi warwas ka faɗi ka faɗi duk wanda ya yi haka abin da zai biyo mar baya shi ba a yafewa duk lokacin da mutum ya taka mahaifa ba a yafi wannan ba a yafewa sai ka samu sai a maka in mutum shi bai ba aka yi masa to wannan ya kunna wa wuta wa zuriyarsa shi kuma shi wannan bai ba bai yi wa iyayensa ba a kansa aka fara to wanda ya yin shi kuma ya kunna wa Allah baya bari saboda ba da shi kake yi ba da Allah kake yi shine nan abin da yake cewa wai hakun fatar ji'a ilaihi ka koma kan abin wata kabilahu ka karbi wannan hukuncin wala ta ruddu kar ka mai da shi wala ta hamiluka al'umfa kar wani jiji da kai ya dauke ka in kunta za kibran in kana ganin kai mai girma ne fi sunni a cikin shekaru au martaba ta ce da girma na da girma na wato da kenan za mu yanzu kun yi girma ko kuma ka mance haifanka akai to au martabatin ko kuma ina wannan kujeran wa dai ya haife kan shine Allah ta kabbala haƙa mimman wa asgaru minka ce a to ai ba za ka karbi gaskiya ba saboda wanda bai kai ka ba ko kuma a ba za ka karba ba shi fa ba ba shi da wani kujera a gwamnatance ba shi da wani abu ba shi da wani abu saboda ni ma aka san shi to amma dai shine ubanka asgaru minka sinnan au qadaran ko shekaru ko matsayi wa hadha huwa al-insaf wannan shine asalin adalci al-qismu rabi na udu al-adabu al-haqiqati ladabi na haqiqa wa huwa tarku al-adabu ba'da zalika shine barin ladabin bayan haka wa radda zalika kullu ila Allah gashi ladabi ne amma da ka ciru daga kansa ne kamar yadda shi zuwa ga Allah la laka wala alaika wala minka wala ilaika komi al'amru yarju ila Allah wannan ka kai muhalli kenan eh wa qawlu aidan tarkul adabu tarku shuhudi rashin ladabi shine rashin shuhudinsa ma'ana wannan kujera tarkul adabi tarku shuhudihi rashin ladabi shine rashin ganinsa wato kawai kaga huwal fa'ilu huwal fa'ilu ka gane shi kawai tangaran ba shuhudi ba ka annahu yaraka a wannan an wuce wannan kuma a ba ka annahu yaraka huwal fa'ilu kawai hakika ka gane haka yana da aro ba aro ba kuwa yana da dajiya sai kwakwalwa ta samu waraka da kyau da istighfari tukuna ta fahimci nan gudan eh amma ka gane za ka gane wato duk wani abun da za ka wuce shi wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ne anan aikin Allah ne duk abin da Allah yake maka shi yake yi to in ka zo wannan guri ne zaka gane tarkul adab tarku shuhudihi la tarku wujudihi ba wai ka bar shi baya nan ba a kama ko musalahu sheikh a tarku shuhudi ba wai a ganin huwal fa'ilu kawai huwal fa'ilu hakika ba wai shuhudin yana ganin ka ba a shi yake aikata aikin ma ونقل عن عبد الله بن مبارك في كتاب الأوارف المعارف قال كان أكثر الناس في الأدب mutane sun yawaita magana cikin ladabi wa nahnu naqulu Abdullahi ibn Mubarak yake cewa mu muna cewa al'adabu shi ladabi shine ma'rifatun nafs shine ka san kanka sanin kanka ne zai sa ka ladabin inta wa qala aidan ya sake cewa annan nafsa ita nafsu dinnan manba'ul jihalati ita ce maɓuɓɓugan jahilci wa tarkul adabi min muhaniratul jahali shi kuma barin ladabi yana daga cikin abubuwan da yake haɗuwa da jahilci shi ya dagula komai fai za a rafa abdu nafsa idan bawa ya san kansa sadafa nurul irfani in ya san kansa to sadafa nurul irfani ya dace da hasken nan na ma'arifa alama warada saboda abin da ya zo man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wanda ya san kansa zai iya sanin ubangijinsa a haraja wuru alhaisami wa gairihi amma da'ifi ne saboda maganan ba na ko da ke muje gaba da kujen da yake wali hada nur saboda wannan nur la tazharu nafsu bi jahalihi ba ta bayyana wa rai da jahilci illa wai kimu bi sarihil ilimi zai tsaye da ita ne da bayanan ilimi wahina izin a wannan lokaci ya ta'addabu zai zama mai ladabi wa qala shehu muhiddin ka gani sai ce maka annawawi kaga canza ko kaga can ce shehu muhiddin kawai radiyallahu anhu sai nan yace wa qala shehu muhiddin muhiddini ya faɗa muhiddin nan fa mai raya addini bi ma'ana ma'aikaci cikin addini wanda addini ya rayu da aikinsa shine to kaga ai title ne saboda ayin wannan bayanan wani yana hawa kuma yawa to sai ce maka annawawi yahaya annawawi radiyallahu anhu fi fatawi ya faɗa cikin fatawansa man arafa nafsahu bi dhati wanda ya san kansa da rauni wal ibtiqaru ila Allah ta'ala da bukatuwa zuwa ga Allah ya san shi mai rauni ne mabukaci ne zuwa ga Allah wal ubudiyatu lahu yana masa abin da ya ce ya yi an gane to a rafa rabu bi kuwatin to ya san ubangijinsa yana da ƙarfi kenan tunda shi rajifi ne wa rububiyati ya san ubangijinsa yana mai taimako ne ba mabukaci bane wal kamalul mutlaq yana da kamala cikakke wa sifatul uliya kuma yana da siffa wanda ya cancanta a bauta masa to anan wayannan sune siffan sanin Allah din man arafa nafsahu kai mabukaci ne yanzu a cikin mu nan muna bukatan an jima za ka je fitsari kana neman wajen da ka je ashe kai ba komai ba ne kana jin yunwa baka da kuɗi baka da lafiya ka gaji ko wannan duk siffan ajazu ne shin akwai wannan wajen Allah to wanda bai da wannan shine shine Allah to ka san kanka duk wa'annan ihtiyajat din kai kake da shi Allah bai da shi saboda haka wanda bai da shi ko ka san aqawaminka wa akmalu saboda haka in ya ce ka yi abu za ka yi in baka yi ba kuwa yanzu ya ga dama sai ka sha ruwa sai ruwan ya ki bin abin sai cikin ya zamo ɗirkeke sai an yi tiyata a zubar kuma ana tiyatan ana ana balle cikinka ana zubarwa can sai ka sake jin kishin ruwan ka ga rana ɗaya dai kafin ini watakila an yi maka tiyata sau nawa to daga nan ka gane ce kenan kai mubtakirin ilallahi ne to amma ganewan kawai na hira ko ka gane ka zaunar da shi a jikinka shine man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kenan Allah ce muke mu wa qala shi tajiji ni ibn illa al iskandari kenan kaga taj wancan muhiddin wannan tajuddini fil al minani ya faɗa cikin samitu shehana na ji shehinmu abu abul abbas al-marsi radiyallahu anhu ya kulu na ji shehinmu abul abbas al-marsi yana cewa fi hadal hadisi akan wannan hadisin tawilani ya musu tawili guda biyu a hadu ma ɗaya daga ciki man arafa nafsahu bi zilliha wa ajaliha wa faqariha wanda ya san kanshi shi makaskanci ne shi gajiyayye ne shi mabukaci ne arafa Allah bi izzati to ya san Allah kuwa azizu ne ba zalilu bane ya san Allah ƙajirun ne ba ajizun bane ya san Allah ganiyun ne ba fakirun bane fatakunu ma'arfatin nafsi awwalan to anan ne zaka fara gane kanka eh suma ma'rifatul lahi min ba'dihi sannan sai ka san Allah ka san Allah da wancan ka san kanka da talauci da kaskanci da gajiyawa ka san Allah da wadata da kudura da kuma buwaya wasani man arafa nafsahu wanda ya san kansa faqad dalla zalika minhu ala annahu arafa Allah idan mutum ya san man arafa nafsahu wanda ya san kansa da wancan faqad dalla to ya nuna maka ala annahu arafa Allah ya san Allah kenan tunda Allah ba gajiyayye bane Allah ba walakancacce bane Allah ba mabukaci bane amma wannan duk siffanka ne Allah ganiyun an kullu zalika haka ne ko to fal awwalu na farko halin salikina shigan tafiyan mai neman gane Allah kenan shi ya kamata ya fara gane wancan wasani halin majazubina to idan ka hada tsakanin salik wal majazubu to anan ne kuma ka hada komai da komai saboda haka sai natija ya fito eh wa qala abu talib al-makki abu talib al-makki ya faɗa cikin qutul qulubi rahimahullah Allah masa rahama ma'ana yace idza arabta sifatu nafsaka idan ka san idza arabta sifata nafsaka idan ka san siffan kanka fil mu'amalatil halqi cikin mu'amala na halitta wa annaka takarahu amma abin da baka so itirazun alaika wannan an bijirantar maka ne fi af'alika cikin aikinka wa an yu'abu alaika ma tasna kai kai da kanka za a za ka dinga zargin abin da kake aikatawa arabta minhu sifatu halikika to daga nan ka san sifan ubangijinka kenan wa annahu yukrahu dhalika Allah ba san haka farda dika bai to kai da abin da ya hukunta wa amilu bima yuhibbu kai masa mu'amala da abin da yake so an tu'amila bihi kai masa mu'amalan da shi shine zaman ka lafiya in ba haka ba ka faɗi wa qad zakara hadha al-aqwal kullaha shaykh Jalaluddin Suyuti Jalaluddin kaga Tajuddin Muhiddin Jalaluddin duk wayannan title ne na aiki wa addini eh sunansa Abdurrahman amma aikin ya zamo Jalalu wancan kaga tajuddin ibn ata'illah al-iskandari eh kaga shi ma an boye sunan ibn ata'illah shi aka dan babansa al-iskandari amma da haka aka san shi dan babansa sai a ce ka nemo suna to duk wa'annan akwai irin wannan alƙabin sai sunan su buya eh amma duk ana nuna maka dai sun yi aiki wa addini a guraren da aka nema ko a guraren da ake da bukata kuma sun isar title din ya zauna a jikinsu Allah ka ba mu albarkacinsu ya faɗa an hadal hadisi ba da an ƙala fihi annahu laysa bi sahihin bayan ya ce hadisin ba ingantacce bane kun ga wannan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya ce hadisin da'ifi ne ba ingantacce bane an ce ma magana ne ɗaya daga cikin bayin Allah amma duk da haka an masa tawilin da baka isa ka ce kuma ƙarya ne ba sai ka ce kawai a daina a ƙarya kake duk abin da aka faɗan kuma gaskiya ne kaman uhibbul araba duk salasin li'anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wal kalamu ahli jannati bil jannati arabiyyun ko ba hadisi bane baka yi saka goge maganan ba manzo Allah ba balarabi bane maganan yin aljanna larabci ne ko manzo Allah ba san larabawa to haka shi yasa in ka zance hadisi wa ifi ne sai ka ba su da hankali Allah ba su da hankali wani hadisin ana illanta shi ne da ra'ifi saboda neman cimma buri to shi kuma duk abin da ya zo a kan faba'ilu ne to in hadisi ra'ifi ne ya fi karfin malaman duniya su haɗu su ce da su kawar da wani hadisin ƙarya ne malaman duniya gaba ɗaya ba wai mutum ɗaya ba su haɗu su kawar da shi ba zai ruwa in ce misali man ƙala la ilaha illallah asmu minni dima'ahum illa bi ko kuma man ƙala la ilaha illallah da khala hisini wa man da khala hisini amina min min min azabi a ce to min jihatin sanadi au min jihatin rawi sanad kenan ko matan rawi hadisin ra'ifi ne saboda wanda ya kawo hadisi to in hadisin ra'ifi ne in mai kawo hadisin yana da ra'afu hadisin ra'ifi ne ladar ce ta yawa in ladar ta yi yawa to za ta iya za ta za a iya katange ta a ce ba za ta kai inda za ta kai ba wallahi za ta kai to malaman duniya sun ce a ba kar ku faɗa haka ku bar wannan a ku yi naku ne gaskiya ba wancan ba wani kila annawawi annahu qala fi fi fatawi laysa bi sabitin yace hadisi ne ba sabiti ba wa zakara an zarkashi an karbo daga zarkashi annahu qala fi fi ahadisin mushtahiratun sun ce wannan hadisi ne mushtahira ya shahara zakara ibnu sam'ani ibnu sam'ani yace annahu min kalami hadin ma'azur razi yahaya bin ma'azu razi shine ya rawato wannan yahaya bin ma'azu razi kaga shi ya kawo wannan magana to kaga haka ake bin ilimi keke da keke sai an kai shi man arafa nafsahu faqad arafa to sam'ani sai a duba waye shi a hadisi imam zarkashi waye shi a cikin hadisi imam jalaluddin siyudi waye shi a hadisi to daga nan ne sai a ga to idan jalaluddin ya faɗa jalaluddin ya sha ruwan zamzam saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzami lima shuriba lahu ruwan zamzam in mutum ya sha duk niyyar da kai da shi Allah zai baka amma sharadin karkai numfashi a ciki in zaka sha Allah ka bani kaza har tashin kyama ni na sha bana son zama bana son zama bana son tsayawa a cikin rana eh na sha ruwan zamzam ba na son wannan tsaye-tsayen a ina neman gindin koya kaga ga shi kai lokacin ka an hana zuwa hajjin sai kai kokari mu yi abokantaka ko na ganka daga nisan kira ka amma an ka samu kudi kai ka samu ba ka samu mana ba ne ka ga bambancin bambancin soyayya kenan da yanda ka je in ka dan bude shagon na mun ka samu ka samu ka samu mana ne to kaga ni ma na je mana kenan eh okay a to kana kana da shiri kenan to kafin nan na mutu fa a da wa kuka yi a ashe kuna da fada a can har kuna ba da shawara wa mala'iku su rubuta to haka kaga shi da ya zo da sha ruwan zanzam sai ce Allah ya ba shi ilimin fikihu irin na bilkini imam suyuri sai ce da ya zo zai sake sha sai ce yana roƙon Allah ya ba shi ilimin hadisi irin na ibn hajar alhamdulillah kafin ya koma duniya kafin ya bar duniya sai da ya ce duk abin da na roƙa ibn hajar ya samu ɓangaren hadisi kaza ne na ɗara bilkini ya samu ilimi kaza ne na ɗara sai da Allah ya biya bukata saboda gaskata hadisin manzan Allah to da na bi mazaje da na ga ma'uz zamzami akwai doktor bakadash shi ne ya rubuta ya yi wani irin research a kan ruwan zanzan ɗin sai da ya shiga cikin rijiyar ya ɗauko yadda ruwan yake fitowa daga jikin ɗakin ƙaba haka kamar ruwan ya ɗauki hoton komi ya rubuta littafin na bi shi na bi malaman da suka roƙi Allah da shi ai sai ya zama ba ruwan da nake amfani da shi kullum a kowane rana sai cikin dare sai na sha kofi ashirin da hudu duk daren duniya ina ɗakin kaba sai na sha kofi ashirin da hudu da dare kafin asuba wannan to wannan yana da amfani matuƙa da gaske to kuma ga irin su kaga kenan ashe za su iya yin bayani akan abin da aka sani wa qala ibn al-qayyim al-adabu al-huquma al-mustahsanati abin da ake nufi inji ibn al-qayyim al-iskandari ke cewa al-adabu ladabi shine wuqufu ma al-mustahsanati ka tsaya tare da abubuwan da aka sani kila lausi aka ce ma ma'ana zalika me kake nufi kada ya ce an tu'amulu Allah sirran wa alaniyatin bil adad kai mu'amala da Allah sirrin ka da jaharan wa sirran wa jaharan kina wal alaniyat bil adad fa in kunta kadhalika idan ka samu haka zaka yi mu'amala da Allah ko ba ka ganin kowa kai kadai ne ba za ka yi wani abu sai kana ganin ubangiji yana kallon ka kaji tsoronsa ko da menene ba za ka taba ba sai wanda Allah ya ce ka taba ko ya ce ka yi za ka yi shi ko da mutanen duniya da su ki ka yi shi saboda Allah ne yake neman sa in kai mu'amala da haka da Allah bayan kunta kunta addiyan ka samu ladabi a cikin hadara wayan kunta ajamiyan ko da kai ba ko da kai ba balarabe bane aikin kawai ake nema i'malu fa sayyarallahu amalakum wa rasuluhu idza nadakta ja'a bi kulli malihatin wai za su kanta ja'aka bi kulli malihin idza naqatta idan kai furci jari kulli maliyatin zai zo da dukkan dadi wai za sakatta idan kai shiru ja aka bi kulli maliyin duk wani abu yayi zai zo yayi maka abubuwa wa ma san qawlu ba'dhum mamakin maganan kyawun maganan wasu daga cikin bayan Allah cikin adab al'adabu ladabi an yi ajibal abda zahirahu wa batinahu shine bawa yayi ladabi wa zahirinsa da baɗinsa amma zahirahu zahirinsa a bi shari'ati yayi da shari'a bi an yattabi'a sunnata shine yabi sunnan annabi qaulan wa fi'lan fada da aiki kar ka fada wajen aiki kuma same ka damamme eh qaulun bila amalin fa zaka hizbun muzannadun idan ka fada abu baka aikata shi ba to ya zama kukan zuma ne wa ma batinahu batinsa fa bil haqiqati a hakika bi an yarda bi ma yuraddu alaihi min Allah shine mutum ya yarda da abin da zai koma min Allah ta'ala wa ya talaqahu bil qabuli yayi aikin da Allah zai karbe shi wa yara anna kullu ni'matin alaihi yaga dukkan wata ni'ima tasa min Allah Allah ne kawai ya maka idan wai zaka kai duk mutumin da zai shiga aljanna ba wai afu bane ba an masa afu rangwami bane yana ganin aikinsa ne yana ganin aikinsa ne in ko za ka ga za ka shiga aljanna da aikinka ne to ai ba za ga girman abin ba ka cancanta kake gani to dole ya kamata mutum ya dinga gane duk abin da Allah ya masa afuwun ne min Allah subhanahu wa ta'ala lahu eh unzur ila qawli ta'ala ka duba fadan ubangiji ya yi wallazina amanu ya ku wanda kun imani ku anfusakum ku kiyaye kawunan ku a ahalikum ku kiyaye iyalanku na ran kan su shiga wuta fakar ruya an ibn abbasin an rawaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu kala yace fi tafsiri fasaran wannan aya fakihuhum mu'addibuhum ku sanar da su ilimin shari'a ku yi musu kuma ladabi za mu tsaya hakan haka saboda lokaci ko gobe ma ci gaba adabu kenan to wayannan abubuwan da jiya nake magana baya nake magana duwaina su ne matakan da ya kamata ka je can ka riski hadaran kama babu a juyawa ko ina da ko ina sai zama maka ka fahimci dai abin da Allah yake nufi da mutum Allah ya taimake mu Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana san manzo Allah Allah ya shirya da mu Allah ya shirya da zuriyar mu Allah ya samu daga cikin bayan sa sallallahu alaihi wasallam Allah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuhu lima sabaqa nasirul hakim har ولا هدي إلى صراطك المستقيم على آل قدر مدار العظيم صلاة تملأ العزل ولا أبد الزمن ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في البكاء والإنهاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الفاتحة